أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وأولاده وأزواجه عدد ما به علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وسلم تسليما كثيرا أما بعد
سورة النجم مقية واحدة وستون آية وجماعة وانا سورة شيء mai bayanin annajamu tauraruwa an sauke ta a garin maka tana da ayoyi 61 ko 62 Allah shi ne masani ga sirrin ayoyinsa da abin da yake cikin alkur'ani mai girma بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim
والنجم إذا هويا wannan jami Allah ya yi rantsuwa da tauraruwa malamai sun ce wannan tauraruwa da Allah ya rantse da ita a surayya ita ce tauraruwar surayya kowane mutum mai ƙarfin gani yana ganin wannan tauraruwa tara amma sai na rasulullahi ganinsa ya sha bamban da na wani yana kallon tauraruwan ƙwaya goma sha ɗaya daidai saboda wannan mu'ujiza ce da kususiya na sayyidina rasulullahi wasu malaman sun ce wa najmi din nan a annabi muhammadu shine wa najmi manzon Allah shine tauraro saboda nasi na qur'ani da ya faɗa wa alama والعلامات وبالنجم هم يهتدون Allah ya ce wa alama kaga duwar watsu da ake bi hanya hanya ana tafiya alama ce ta shirya wabin najmi amman tauraro da su ake hiri aka ce fiyayyen tauraro sayyidina rasulullahi wasu malaman suka ce a'a manzon Allah ai hirana ne annabawa dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu su ne taurarin annaba su ne taurarin yawan annabawa yawan adadin taurari dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu saboda abin da shari'a ya nuna wannan annabawa dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu ba wani annabi wanda yana da hasken kansa kowanne suna zuƙo haske ne daga annabi Muhammadu. Idan manzon Allah ya ba wa annabawa haske, ya ba mursalai, mursalai suka ba annabawa, annabawa sai su watsa hasken ga waliyan Allah. To taurarin nan hakika annabawan Allah dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu, to wasu sun ce su ne taurarin. Wasu malaman sun ce a duk wani wanda yake cewa a yi kaza, a bar kaza, abu Allah, tauraro ne na Allah. da yi ake shari'a ake shirya wannan tawili ne to Allah ya yi rantsuwa da tauraruwa idza hawa yayin da tauraruwan ta buya ما ضل صاحبكم وما غويا marallan sahibun kaga sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yana kan shirya manzon Allah bai bata ba wa ma gawa bai cuɗanya da bata ba wa huwa jahilihi ne jahilci duk wani wanda ya bata to ba manzon Allah bane duk wanda yake kan layi nan na sayyidina rasulullahi ya yi hiriya su kafirai tana ganin su ne shiryayyu manzon Allah kaman ba kan wannan hanya mai kyau yake wasu suke gani to Allah ya ce a'a manzon Allah yana kan shirya Qur'ani gaskiya ne mabiya manzon Allah suna kan shirya duk wanda ya bar wannan layi da manzon Allah yake shine batacce wannan an taba annabi Muhammadu to al'ada ne na Allah Allah shi yake wa manzon Allah raddi dan akwai Qur'ani ya gaya mana wai za qila lahum la tusidu fil وإذا ardi قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مسلمون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون duk mutum yana yin mummunan aiki idan ba wanda Allah ya shiryar ba kace wani bar mummunan aikin zai ce yi mai kyau ne Allah ya ce ai ma'anan na'am ai ba abin da suke ba mai kyau bane mummuna suke da za ku bar wannan abin shi ya bi muku kyau to yi ne Allah ya faɗi irin wannan ya ce ma ranna sahibukum wa ma gawai wa ma yandigun وما ينطق عن الهوى manzon Allah baya magana na san zuciya bima ya jihin bihi anil hawa na san zuciya baya yi da manzon Allah zai magana na san zuciya da ya ce bayan wafati na wane ne kalifa na bayan sa wane bayan sa wane bayan sa wane to amma da Allah bai masa wahayi ba bayyananne sai wahayi koyayye to sai da ishara a zahiri bai ce wane ba sai dai aka ce rasulullahi ba ka jin daɗi lokacin sallah yayi wa zai mana yace maruwa babakar fali sallah bin nas aka sake da ita ku ce dai abu bukar wa mutane sallah to manzon Allah da yana son zuciya zai ce wane ne ko wane zai gaje ne ko wane abin ba a son zuciya abin wanda suka bi manzon Allah su ma ba son zuciyan tare da su sai da na rasulullahi da da son zuciya ayyau aka ce ba yi bane ɗansa zai kawo manzon Allah sai nuna amininsa sai da na abubakar shekara biyu ya yi da ba son zuciya ba ɗansa ya kawo a gurbin ba ya nuna aminansa umaru sai da na umaru da ya yi shekaru kusan goma ko takwas yana yi da lokacin ya ƙare bai sa ɗansa ba usmanu aminansa ya nuna sai da na usman ya daɗe wajen shekaru goma bayan ya gama sha shida ne ma ko sha biyu bayan ya gama shekara sha biyu bai nuna ɗan uwansa bai nuna ɗansa ba sai aminansa sai sai da na ali haka abin ya tafi to in dai koyarwa ce ta Allah da abin da za a yi in ba a cire son zuciya ba din rayuwa ba ta kyau ba ma kuma din rayuwa gaba ɗaya ba ta yin kyau sai an cire son zuciya in 'ya'ya ne da kai ka tsaya kai adalci idan ba 'ya'ya ne da kai ba wani manman ni'ima Allah ya baka ka tsaya kai adalci amma muddin kana cewa ga wanda nake so ka nuna shi to ai ka daba masa wuƙa wuya eh to ai wani wanda ka nuna wani baya to me ya kamata ka ya ubangiji abin da ya kamata mu yi mun yi Allah ka kawo wanda kake so ya gaje mu kurin daga hannu ka gaya masa in halinka mai kyau ne sai ana kan a ware wani ya gaje ka in ba za ka mai zai kawo wani to amma ka ce duk lamari na duniya ga yadda nake so to baka sani abin da kake son fa ba shi Allah yake so ba wa ma tasha'una wa ma tasha'una illa an yasha Allah inna Allah inna Allah kana aliman hakima ba abin da kuke so ba sai abin da Allah ya so abin da kake so din ka tsara in ba wanda Allah ya so din bane wanda ka tsara sai ya mutu kuma dole ka komo kan wanda Allah ya nufa haka za a yi to wannan aya na manzon Allah manzon Allah baya magana na son zuciya duk abin da manzon Allah ya faɗa daidai ne ai nan ma baya magana ta son zuciya ya aka yi gaba kaɗan in huwa illa wahyun yuha duk abin da manzon Allah ya wahayi ne wanda Allah ya wahayi zuwa gare shi allamahu shadidul quwa wanda Allah ya nufa yake sanar da manzon Allah wahayi iyahu malakun malaika ne shadidul quwa mai tsananin ƙarfi shine jibrilu a tarihi mun karanta wato wannan littafi da qaiful akbar shi malaika azra'ilu ya fi jibrilu ƙarfi izra'ilu ya fi jibrilu ƙarfi malaika mika'ilu ya fi shi ƙarfi shi ma da nasa ƙarfin amma wayancan suna gaba da shi to yaya aka yi jibrilu ya fi su shi Allah ya ɗau shugabancin ya baiwa shugaban mala'iku gaba ɗaya jibrilu ne amma fa a ƙarƙayinsa akwai wanda suka fi shi to wannan kuma al'ada ne na Allah sau da yawa yanzu aka ce kai ne shugaba ai suna ne ko ba yi ne ba to abin da ya sa Allah ya naɗa mutum shugaba zai ɗauko wasu sun fi ya a sa a ƙarƙayinsa don ka ji tsoron Allah abin ba na ƙarfi ba ne da na ƙarfi ne wani ya fi ka idan na isa ne wani yana da yi amma yau aka ce kai ne wane da wanda ya kore da shekara ɗari da wanda ya je hamsin da wanda ya je sittin dai kai din za a ce amma kai kuma ka san wanda suka bi ka ka san su me ya kamata to kai kuma kai adalci sai ka zauna da wanda suka fi kan lafiya kuna fahimta ai idan ko kace ba za ka yi adalci ba to duk wanda ya bi kan ya taso ba yadda ka iya da shi ba za ka iya maganin sa an kirawo an baka shugabanci aka ce kai ne shugaba to sayyidul qaumi huwa kadimuhu shugaban mutane shi ne mai mutanen hidima an baka shugaba wahala aka baka kai duk nauyin su kai zaka dauka wahalhalun su kai zaka yi ba jin dadi aka baka ba sai da na rasulullahi da yake ba shi ne shugaban duk duniya ran da aka je yaki aka dawo dukiya ne aka kawo cikin masallaci ya kai yawan cikin masallacin nan bai shiga gida ba sai da ya ga ya kare abin da aka yi da shi gidansa kwano biyu na alkama amma manzon Allah ya sai kwanta barci ka ce umma salma ina an alkaman nan kwano biyu ne aka ce rasulullahi ga ya ce a kawo da ya sadakar ya ce wala yanzu na huta yanzu zan yi barci yanzu ya ka gani aka ce kai ne shugaba ai ya kyautu ka dinga ba mutanen duk abin da suke so in ka ba su ma sai sun baka kuna fahimtar wannan maganar ke yanzu na zaune na aka ji akar maka lawo ga miliyan ɗaya na jama'ar ka ƙaryanta kenan ko sai in ce a duba wanda suke masallacin sun kai dubu sai ku ce sun kai dubu in ce ta ba kowa dubu dubu malam kai ba in ce ba komai in dai karatu sai in ce to jama'a ku sa buƙatar ku ku yi ƙoƙari ku ba da sadaka Allah zai biya muku sai ku tattaro min a cikin sauki ato wanda ya bada ɗari biyu wanda na ba ku na kwace a hanya mu ai ai ai na na kama ne ai kowa na bai dubu dubu kai fa mu mun yi dan Allah ba komai sai na taya karatu ce to jama'a fa a sa mai kokari ya bada abin sadaka ta fi karba wani ɗari in Allah ya daka abin da ta yi na samu dubu biyu to na linka mutum biyu ba ya isa ba to amma sai ka rike naka ka rike nasu to ina al'amarin ka zai yi kyau ba zai yi ba saboda haka manzon Allah baya magana na son zuciya sai shi jibrilu allamahu shadidul quwwa wanda yake ka sai na rasulullahi wahayi mai tsananin karfi ne ba mu tayi ganin karfin jibrilu ba sai da aka je halakar da mutanen annabi ludu lokacin da jibril ya je Allah ya ce fa ja'alna aliyaha ja'alna aliyaha safilaha wa amdarna alaiha hijaratan min sijin مورود مسومة عند ربك وما هي وما هي من الظالمين ببعيد lokacin da jibril ya je garin ya zauna da annabin Allah sai gana ya ce ku wa'annan baki daga ina ya ce Allah ne ya turo za a juye duniyar kasar garinka garin da kake iya duniyar wannan yankin za mu ɗauke ta a doron duniya a juya ta yanzu ko gini ne ciki ɗaya soro ɗaya ka ce za ka ɗaga ka kifa aiki ne sai ce to da wani lokaci yace i yanzu Allah ya yi muku umarni fasari bi ahlika bi فاصبر بأهلك بجد من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح sai بقريب ce to da wani lokaci yace ku fita da dare daidai asuba za a ga ikon Allah yace sai da asuba yanzu ba yace a ne su su bi kari a asuban ma kusa ce ba ta yi nisa ba ana yi da dare yayi jibrilu daidai asuba ya kusa jibrilu da ya saki fukafukin sa yi fukafukin sa biyu ya kai bangon duniyar gabar da yamma ai to irin wannan din 600 ne da shi e ya ce da mala'ikun su saki fukafukin aka saka kilomita arba'in gabar yamma kudu arewa aka yanke ta a ƙasa aka yanko kilomita sha biyu gaba ƙasa da suka saki fukafukin su kamar kai ne ka ɗau tebur ka danna alaka su saboda ƙarfin fukafukin yanke ƙasa yake da aka yanke jibril ya ce kuɗi ya sa fukafukinsa ɗaya ya ɗau iya duniyar duka ya ɗaga kai ya kalli Allah ya ce Allah umarninka nake jira sauran mala'ikun ya ce tunda kun yanke ku bar ni ba aikin ku bane jibril da ya wuf din nan ya daga duniya duka da fuka-fuki daya yana tafiya yana tafiya mala'ikan da yake sama na daya sai ya ji kukan zakara in ya leka duk duniya ne take zuwa fuwu kuma da fuka-fuki da yake wani duniya za ga kurin ta zo duniya ga duniya ya zo sama duk aikin jibril ne da ya je ya tsaya ya ce Allah mun ɗauko sai da ya ɗau ƙasar gaba sama tafiyan kilomita ɗaya dubu ɗari biyar dubu ɗari biyar iya kilomitan da aka ci aka tafi da garin haka sai Allah ya ce in za ka juya garin tsakuwa ɗaya ya saba ya fita wani guri fa ka san matsayinka ka juya yi mai barci kar ya gane an juya kurin yana barcin da ya ji ya je lahira kurin fajalna aliyaha safilaha ai kage kai ma ka san safilaha saf hakan da aka an juya da jibril ya zo da ita su mak iya inda ya ciro ya miyar kaman ba ciro ba sai dai ka je yawo har yau da nake baku labari gurin baya ciyawa kasan da aka ciro ba na ciyawa bane baya ciyawa an canza gurin kurin nan da itatuwa da ciyawa sai ka ga wani ƙasa wanda idan ka bai taba gani ba kuma iya duniyar nan to wannan jibril ne da fuka-fuki ɗaya shi ne allamahu shadidul quwwa mai tsananin ƙarfi wanda Allah ya bayi shi yake sanar da shi sai da na rasulullah zumira fattawaya wa huwa bil fuqila alaya zumira ma'abocin kuwatan ƙarfi waidatan da tsanani au manzara lahafan da kyakkyawan magana shine zumira mai kyakkyawan gani shine jibril yanzu a nan duniya ya haka sai ya kalla al'arshi e wannan sama na ɗaya sama na biyu sama na bakwai sama na ba zai tare masa ba in ya tsaga ido sai ya kalla al'arshi e hasken ba haske ne wanda wani abu zai tare ba ƙarfin gani aka bashi kaga yanzu kai ganin ka nan iya nan ne ba kai zai wajen nan ba ba ka gani to Allah ya ce mala'ika ne wanda muka bayi ƙarfin gani a inda yake zaune Allah ya hore masa zai iya ganin al'arhin Allah shine zumira wa huwa bil fuqila alaya fantawa istagara ya daidaita wa huwa fi jibrilun bil ubaqi yana daga sasanni a alama daukaki ai ubu shamsi yana daga sasannin rana kai jibrilu ai inda mudaliya a yayin da yake lekowa ala surati akan suransa allati kalaka alaiha wanda Allah ya halicce ta fara'ahu nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ganshi wa kana bihi rayin agogon hira kada saddan uhuku ya toye sasanni ila al-magharibi zuwa ga yammacin duniya fa karrama gashiyan alai manzon Allah sai da ya suma wa kada kada sa'alahu an yurihi nafsuhu dama manzon Allah ya tambaye ya kalle ya a surar da yake kai alladhi khalaqa alaiha wanda Allah ya halicce shi فواعده بهراء يي مز على قوري من زن الله زي غني هراء فنظر جبريل له جبريل يسورة يسوق مسا في سورة الآدمي سورة بني آدم من زن الله يا غني a lokacin nan shi Jibril yana bangon duniyan yamma da manzon Allah ya gani sai da ya ga ya cika duniya duka shi kadai girman wani ruwayan an ce manzon Allah ya suma saboda girma da irin yadda Allah ya yi a siffarsa. To ya aka yi.
Sun madana fata dallaya, faka na ƙaba ƙausai ne a wadiniya.
Sun madana, wani ƙaunin wasu malaman sun ce sun madana ɗin nan ya zo ne a haƙƙin sayar na Rasulullahi. Fata dalla za da bilƙurbi ya ƙaru cikin kusanci. Faka na minhu ya kusance yi kaba gwargwadon baka. Au adana ko biye da haka min zalika hatta a faɗa har ya farka wasa kana ya nutsu rau a tsoronsa wani kaulin an ce a manzon Allah ne kusanci Allah kaman wannan kusanci da aka faɗa Fawahiya ila abdihi ma wahiya.
fa'auhe ta'ala Allah ya wahayi ila abdi zuwa ga bawansa Jibrilu wasu malaman suna cewa ila abdihi zuwa ga bawansa sayyidina Rasulullahi ma auha abinda aka masa wahayi Jibrilu ila nabi sallallahu alaihi wasallam walam yadhkur lumuha ba ambaci mai wa'azin ba ta kiman saboda girmamawa lishanihi ga sha'aninsa yaya aka yi Ma ka zama da fu'adu ma ma ra'iya.
ka zama alhu'adu zuciya ba ta yi ƙarya ba mara ayyana abin da ya gani manzon Allah kowa da nabi sallallahu alaihi yubshiruhu min surati jibril wani kaulin an ce a wannan aya ai manzon Allah ya ga jibril wani kaulin an ce a'a ya ga Allah to magana mai ƙarfi kaman alƙali iyar ya ba da ƙarfi a kan annan Muhammad ya ga Allah to kuma maganganu yayyawa da ya ya ga Allah da idanun zuciyarsa manzon Allah ya ga Allah ko da idanun kansa to wannan magana da malamai suka fi ƙarfi a kai ya ga Allah da idanun zuciyarsa ba da idanun kansa ba wasu malaman suka ce a da idanun kansa ya ga Allah saboda yi manzon Allah an keɓe shi ne da ganin Allah annabi Musa an keɓe shi ne da zance da Allah to amma mu me ya kamata mu ce Allah shi ne masani kurin tsakanin Allah da annabi Allah annabi ya ga Allah da wanne gani da ganin da Allah ya yarda ya gan shi kurin ka huta kar ka je ka faɗa abin da ko haka ne ya zama ba haka ba ne amma manzon Allah ya ga Allah da wanne gani da ganin da Allah ya yarda ya gan shi kudu mu mun tafi akan haka manzon Allah ya ga Allah eh amma duk wanda kuma zai ga Allah a duniya ya ce wani ya ce muku ya ga Allah to mutum zai ga Allah amma fa sai a mafarki a mafarki har za ka iya ganin Allah ba ido da ido ba duk mutumin da ya kama shaidancin wane ya ga Allah ido da ido ka kalli mai baka labarin da wanda aka labarin ya ganin ba gaskiya ba ne a duniya ba a ganin Allah ba a ganin Allah amma ganin Allah a mabarki zai yoyo idan an je lahira kowa zai ga Allah kafiri zai ga Allah gani na azaba mumini zai ga Allah gani na rahama saboda cikar adalci na Allah saboda in wuta za a sa kafiri zai ga Allah ba zai yi shakku to ga Allah da aka ce ka bauta wa kaki ka gan shi eh to sai ka ga wuta ga shi shine mumini saboda cikar rahama ta Allah sai a ce ga Allah ya ce ni ne wanda kai wa ibada kuma ni ka bauta wa higa aljanna ka san wanda ka bauta wa ka ji daɗi ka ga hujja sai ka higa dan qur'ani ne faɗa wujuhun yawma idhin wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira to ka gani wasu fuskokin a wannan rana tana sheƙi tana walwali tana haske me dalili ila rabiha nazira za su samu kallon Allah tun mutumin da ya samu kallon Allah na rahama in Allah ya ma kallo na rahama ba zai ƙara ma azaba ba kuma idan Allah ya ma kallon rahama guda ɗaya ba kai ba azaba aljanna idan an je akwai abin da ya fi aljannan daɗi menene yi sai Allah ya ce na ba ku abinci na ba ku abin sha na ba ku abin kwanciya na aura muku mace ku to me kuke so sai a ce ya ubangiji mu ba duk abin da muke so ka ya kace to ai ko wani abu da ba a muku ba shine sai a ce to yaya sai a ce ba ku sani ba ku tambayi malamai fasalu ahla zikri fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun sai a tambayi malamai a ce malamai ne Allah zai mana yace ku ce kuna son ganin Allah ko a lahira idan mutum bai ilimi ba sai ya ga wata asara ko aljanna kake za ka yi asara eh yasa ake so kuna lazumtan malamai ku yi abota da su aljanna idan malami ya zama abokinka kuna tare da yi aljanna shi zai baka labarin wani sahabi da malamin sai ku je gidan ya baka labarin wannan annabin sai ku je gidan ya baka labarin wannan sai ku je kai baka sani ba to saboda haka a ran nan za a je kallon Allah idan wani dan aljannan kullum zai ga Allah wani dan aljannan a sati zai ga Allah wani dan aljannan a wata zai ga Allah wani sai a shekara gwargwadon aikinka gwargwadon darajar yadda za ka samu ganin zatin Allah saboda idan an je ganin Allah nan wani ɓangare ne daga zatin Allah za a yi ta gani za a yi ta gani in ka fara ganin Allah ya fi aljannan daɗi shi kenan kuma daga nan kuma sai a mai da kai gidanka don mutumin da ya tafi zai koma gidansa sai ya yi batan kai sai mala'iku sun ja ragaman ka sannan mai da kai su ce ga inda gidanka yake to saboda haka jama'a ba Allah duk wanda ya ji tsoron Allah yabi Allah duniya za ka ji daɗi a lahirar za ka ji daɗi duk mutumin da yake jin tsoron Allah ya biye son zuciyarsa a duniyar rayuwar ba za ta yi kyau ba a lahirar ma rayuwar ba za ta yi kyau ba shi rayuwar lahira in ba ta yi kyau ba ai ta fi ta muni da duniya muni sau miliyan dubu ai saboda haka wannan rayuwar tamu tana da lokaci kankani wataran mu ne wataran ba mu ba ne wanda da suna su ne din babu su yanzu to yanzu ga mu mu ma lokaci kaɗan sai a kawo da mu a kawo wasu amma muka yi kyakkyawan aiki don Allah ya sai ga rayuwa ta yi fa'ida eh ai a duniya ba wani mai jin daɗi fa larawa tafiya li kulli mu'minin dani illa man kana ya'malu amalan salihan ma sidiki wal iman eh ba wani mai jin daɗi a duniya sai wanda yake kyakkyawan aiki aikin yayi dan Allah to wannan ya huta an kaza mu'mini ka huta dan duk wahalan duniya da bakinta wahalan ka mutu shikenan amma yadda kuke a haka ga wahalan ci da iyali ga harka ta rayuwa ga yan adawa sun sako ka gaba yau da daɗi gobe ba daɗi a haka kuma ka je ka yi ga jahannama azara ai ta yawa saboda haka jama'a duk wanda yake haka abu Allah a ji tsoron Allah wayannan labari da Qur'ani yake gaya mana mu je mu tadda mai kyan mai bi Allah shine abin da ya fi sauki to ya za a yi a ce a tadda hakan mutum ya cire hasada a duniya kar kai wani hasada ka daina yi da mutane ka daina munafurci ka daina kyayi kana damuwa da abin da Allah ya ba wani ba fa shi ya ba kansa ba aka ce Allah ne ya bayi to faɗanka da Allah ne da iya ba kansa sai ka ce za a kwace Allah ya ba wa mutum abu ka ce ba ka yarda ba dawa kake rigima ta abin ma kuma ya fi sauƙi ai in kana da tunani waye bayi wai shi kai waye yi ka to roga ya baka naka kai ma abin da ga da mai sauƙi shi Allah nan ba shi kadai yayi ba ya bayi in ka roƙa kai ma sai ya baka abin da shi Allah bai bayi ba kuma dukkaninmu wannan Allah ya mana haka yi bai raba daidai ba ba ana kowa ba wani arzikinsa na haƙuri ne duk karatunka ya fi ka haƙuri ai an masa ko to wani arzikinsa na turan jiki ne duk kuɗinka ya fi ka lafiya ai dai an masa wani arzikinsa na dukiya ne wani arzikinsa na mulki ne wani arzikinsa na sanyin hali ne wani arzikinsa na karatu ne ga ka da duk abin da ka mallaka ya fi ka karatu ya da ce Qur'ani ba ka da shi to kai ma da naka wannan ma da nasa wannan ma da nasa wani arzikinsa na lafiya ne duk yadda kake yafi ka lafiya wani arzikinsa na hankali ne duk karatun kan kana ɗaukar shawararsa sai ka ɗira duk karatun ka in ba ka aiki da shawarar da ya baka sai ka shiga cikin wahala shi arziki na hankali aka masa wani arzikinsa na dangi ne yana zaune da 'yan garinsa lafiya wani arzikinsa Allah ya baya karbuwa cikin jama'a in dai zai je gari ya zauna mutum goma sai sun so shi shi haka Allah ya da farin jini in dai za a zauna a gun sai ma soyayensa sun fita wani arzikinsa na noma ne in kun duka ya fi ka da abin da za ka samu a ƙasa yi rabon yana ƙasa a nan zai yi da in dai noman da za ku yi ya fi ka sai dai ka zama ido wannan arzikinsa na aure ne gahi mummuna in dai zai yi wanka ku je gun 'yan matan shi za a gani ba kai ba to waye ne wai ba a yi masa ba to kowa ya gura da abin da aka masa shi kenan ka gane wannan ka nemi na karban gurin Allah
afatumarunahu ala ma yare wai dan me yasa ne afatumaruna kuke kokonto alama yare ga abin da manzon Allah ya gani wala qanrihu nazlata nukra wani yayin kuma wani kaulan an ce ya ga jibrilu a wani gurin daban da ba nan ba inda sidratul muntaha a nan magare tikewa manzon Allah ya gana da jibrilu shi magarya tikewa wata magarya ce Allah ya yi ta duk mala'ika na Allah mai matsayi a fadar Allah to bakinsa wannan magaryar bai sai gaba ba iya nan ya tsaya ya ƙare shine tikewa magaryar tikewa an tike ba gaba a nan in ka je kan magaryar a tsakiyar magaryar fadar jibrilu take an gyara kamar shekar tsuntsu haka gun da yake zaune sauran mala'iku sun kewaye shi kuma duk mutumin duniya bai sai ce ma ga yadda ganyen magariyar yake ba sai ya juya kore ya juya yelo ya juya rawaya ya juya farfari haka zai yi ta juyawa amma girman ganyen ya kai kunnen giwa to wannan shine magariya tikewa ga wanda zai zo kusa da fadan Allah to jibrilu a wannan gurin iya tsayawansa yake in zai je ya karbo aike gurin Allah nan ne dai inda Allah ya tsaye da shi idan ya dawo nan ne baya iya gaba shi shugaban gaba ɗaya nan ne bakinsa to lokacin da manzon Allah zai yi iraji zai yi isra'i aka taho da shi daga masallacin Ka'aba zuwa masallacin Qudus daga Ka'aba zuwa Qudus sunansa isra'i daga Qudus tafiyar ba haka ake yi ba haka ne haka haka ake sama to sunansa mi'iraji har hawa idan ka ware daga maka zuwa kudus isra'i daga kudus zuwa sammai zuwa saman bakwai zuwa al'arhi sunansa mi'iraji kurum haka za a yi ta tafiya tafiya ce ba da doki ko da taguwa ba kurum haka tafi da shi to su masu kai manzan allah suka kai shi magarya tikewa da aka je magarya tikewa sai manzan allah ya ce da jibril zo mu tafi mana sai jibril ya ce wa ma minna wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum sai jibril ya ce rasulullahi ai daga nan ba ma gaba ni ne ma shugaban mala'ikun wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum ai mu nan ne inda Allah ya ce mu tsaya ba ma gaba sai kai manzo Allah ya ce kai kenan ni na tafi a nan muka gane manzon Allah yana gaba da Jibril shi akwai inda aka iyakance masa ya tsaya manzon Allah ko ba iyaka da ya bar Jibrilu sai da ya fice tsari dubu saba'in ya je inda ba sama ya je inda ba ƙasa ba kudu ba arewa ba gaba ba baya wani gu ne sunan gurin mustawa manzon Allah nan ya je yana zuwa gurin ya tadda shimfiɗan Allah wanda ana ce da shi farshi kaji Allah shi ne wannan mai farshi ba ku gane girman Allah ba Allah sarkin sarakuna ne wandara gadara kangara shakira shajira jijitar ma kau mai kurfi mai farshi ma shashen da ba a gallaba dakaran da ba a kwarzaba garnakakin da ba a addaba gangaren a halitta tangaren a halitta gangaren a gwaninta tangaren a halitta ɗaya kwal amma mai diddika mai sammai mai kasai mai lafiyar da ba yi da tabbai mai ba da ci da sha ba kwabbai kai ɗan kaɗan ya yi maka dubbai agalfatiya mai wuyar kwatance mai daɗin faɗa a zance mai tsaro mai tsari duk wani tsaro ba na Allah bane aikin banza ne duk wani tsari in ba na Allah bane tsarin na banza ne to mai farshi shi wani shimfiɗa ne farshi yanda ka san bayan bushiya shi shimfiɗan shi kada yake motsi yana haka yana tunƙaho manzon Allah ya tadda wannan shimfiɗan Allah sai ke hauran zai kwabe takalminsa manzon Allah sai Allah ya ce ya Muhammadu me zaka yi ne sai ubangiji na zo shimfiɗan ka yace ta kama na albarka yake nema shi ma shi shimfiɗan namu ta kayi da takalminka to yanzu aka jana takalminka ya fi kowa ba haka aka faɗa da ka ba hujja ce shimfiɗan Allah haka taka da takalmin annabi Musa ko da Allah zai gana da ya Allah yake cewa faka nan ala alaika ya ana rabuka faka lana alaika innaka bil wadil muqaddas doya kaji zai gana da Allah dutsen duri sina Allah yake Musa ka san gurin nan yace a'a yace wannan gun yana da tsarki cire takalminka Sire za mu gana da kai manzon Allah ya je ya kure duk tsarkin aka ce taka, taka, takalmin sai da ya taka shimfiɗan Allah. A nan ne ya gane nan lefa ya zo gurin. Sai gaisuwa, shi ya ce, Assalamu alaika, to wannan manzon Allah yake gayarwa. Mala'iku suka ce, ma ji da yadda zai gaida Allah. Sai ya ce, a tahiyatu lillah, azzakiyatu lillah, الطيبات الصلوات لله إن الله تعالى وتر يحب الوتر الله وترين yana son wutiri ya maza gaisuwa na kafaita wanda za a yi wa Allah guda uku sai Allah ya ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu yadda ya gaira haka Allah ya masa gaisuwa uku manzon Allah ya ce assalamu alaina wa ala ibadillahi yace salihina kai jibril yana magariyar tikewa ya ce ashhadu allah ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to anan manzon Allah ya gaida Allah to anan ne Allah ya ce fa auhe ila abdi fa auhe ila abdi ma auhe anan aka gana da Allah da manzon Allah yace na kira ka ne saboda zan baka sallah lokaci 50 ya dau sallah lokaci 50 Allah ya ba manzon Allah sirrin da Allah zai yi da manzan Allah suka yi saboda wannan ranar surru ne eh wani yayin jibril za aika tsakanin Allah da annabi Muhammadu wani yayin mika'ilu ne duk aikin da mika'il ya je tsakanin Allah da manzan Allah sunan hadisin ko a ce hadisul qudsi ko hadisin rabbani duk zancen da jibril ya kawo a qur'ani wahayi ne wanda ba wa'ayi ya sa ba zance ne tsarkakeke to ran nan Allah yana so zai yi wani magana da annabi amma baya so wa'annan su sani eh to ai manzon Allah sirri za to wa'annan duk suna tsakani Allah ya ce a kawo yi ina neman sa da za a kawo yi inda za ka san sirri za a yi su mala'ikun a ina ka tsaye da su magare takewa sai da aka sa hijabi dubu saba'in don kar su je Allah ya zauna daga shi sai annabi Muhammadu.
sallallahu alaihi wasallam suka gana suka gana ga yadda muke so za a yi ni kuma ni na aiko ka ni kake wa aiki ga yadda nake so me bayanin ka annabi ya ce "To ga yadda za a yi kaza kaza aka gana fa kai yanzu yaya da kai da Allah da yayi ka sai manzon Allah hakimun ne dabibun dabibul adib bai afalal man na daga bizai man qala ra'ad ana afsahu alaihi kowaye ne yi mai keta shamakai ba ku san yi bane ya zarce makarai ya je ga babban halara sai da ya tadda babban sarki ya masa ganin kasaita sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wanda bai san yi ban zai san yi to ya san yi duk wannan hijabin ya kece ba sai da ya je ba inda ba mutum daga hi sai Allah da ya halice shi suka zauna Allah ya tsara masa abin da yake so ya saurari Allah irin yadda Allah yake so Allah ya yi magana da yi na ladabi ya yi magana na yarda ya yi magana na amincewa aka bayi karama aka bayi albarka aka bayi rahama aka bayi yadda aka bayi ɗungurungum annabi muhammadu duk wani abu da ka sani na daraja an gama kuma annabi dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu ba wanda ya taɓa zuwa gurin annabi dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu ba wanda Allah ya ce ya zo mu gana sai dai a inda kake za ku yi magana da Allah eh bai kama ma kana ne bashirin an yi kalli وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وعيا من وراء حجاب waye waye ne in ba waye ba a bayan shamaki za ku gana da manzon Allah a ran nan yi manzon Allah an yaye shamakin shamakin babu ya ga Allah sun gana a nan ne ma Allah ya bahi ilimi fanni uku ilimi ɗaya Allah ya ce wannan manzon Allah daga ni sai kai ilimi ɗaya Allah ya ce na baka ka baiwa wanda ka so daga cikin bayina amma ni zan ba su amma na baka ta hannunka ka ba su ilimi ɗaya shari'a ce litubayyinu lahu لا linnasi تبينه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتراه به ثمنا قليلا ilimi ɗaya shine alqur'ani wannan Na'am.
kar a bar komai a bayyana wa kowa amma ɗaya sirru ne yanzu idan Allah ya soka ka zama masoyin manzon Allah wannan sirrin sai an baka shi ba za ka samu ba yana hannun annabi Muhammadu sai masoyansa zai baiwa duk abin da ka kana yi kana wahala a tsakaninka ne da annaba akwai nisa ai akwai nisa da manzon Allah idan ka zo kusa jab da manzon Allah ya kai dan fada ne Eh amma kana nisa kuma yi kenan abu da yawa ya barka ai wannan karatun da kaga muna yin a fadan manzon Allah kake kudin zuwa zai wani ruwa ne ya dura ma an gama waye gari sai dai ka ji an dure ka da karatun har ya dinga har ya dinga ambaliya yo ilimin sai a baka minahul ilahiyya alaji in baiwa ne kullun daga Allah ai da ganin wani mutum ai ba yi yayi ba to me zai kai ga wannan manzila ka matsa da san manzon Allah sallallahu alaihi shikenan Allah ya dau kuwar da karfin an bashi wasallam ko a duniya ba ana yi ba mutum ya zama gwamna sai ya kira wani ya ce da abin da kuke so ku je gunsa kayan an zo ka bayar ba yi to Allah ba wanda yake so manzon Allah ya bayi yace duk abin da ake so a je gurinsa shi manzon Allah sunansa magaga sirrin kudura masanin sirrin ma'ajin amanar Allahn Allah eh abin da aka ji a lauhin mahudi na surru an je an nuna masa ba wani surru da bai sani ba a gurin masanin sirrin ma'ajin amanar allan Allah to anan Muhammadu kenan idan kana so ka san wani surru ka je ta kofa duk wanda ya tsallake igo gida ba ta kofa ba aikin banza ne barawo ne amma za a je gurin Allah manzon Allah magaga shine kofar sai ka zo ta kofa su to kifa ne na Allah arziki dukiya mulki menene abin da aka dankare aka ajiye Allah ya ce kai ne mai sitan nawa ne yana hannunka shikenan an ga dama sai a dauka a baka kudin sanar masa za a yi an bashi kuma ya yadda to da kun san annaba haka ba ku sha wahala ba ba ka duk wani wahala da ka gana ya annabi Muhammadu ne ba ka gama sani ba ina gaya maka wallahi idan ka gama sanin sa ka huta eh iya kokarin da za a yi ka yi kokari ka matsa ka gane waye ne manzon Allah kun ka huta ba kwa ganewa ko to bari in sake wayar muku da kai yi mana bari in wayar muku da kai abin da ba ku sani ba shugaban ƙasar nan na yanzu ba za a ce wani ba ga wanda duk Nijeriya shi ya yarda da shi idan kai kokari ya san ka ko wani abu da ba za a hana ma a fadar babu shi in dai ka san wannan kai da shi ba matsala yaya duk duniya ba wanda ya yarda sai wannan kai kuma kai kokari kai wa babansa alkhairi kai wa iyansa alkhairi kai wa matarsa alkhairi ka maza ya zo ganin iyansa sai a ce wani ya kawo kaza gobe ma ya kawo kaza ya yi kaza sai ya ce to rana kaza zan zo ganin zan zo zan zo ganin gida hutu don Allah wannan wanda yake miki alkhairi in ya zo ki ce jira kar ya ce sai zo kai kake iya wannan me bukata ba kuma ni kai nake so kudin kai nake so ba ka san shugaban kasa ba da alaka da shi ni kai na sani kai na sani to ba komai an jima za mu tafi da kai fada na shugaban kasa zan kai ka yana tayi ga get an sani ana duba mota ga wanda ba a sani ba a motar ba isa ce waye wannan ba saboda wancan shi an san shi kai ka ji yarda fa wannan din an ce doka ne duk wanda ba a yarda ba kar ya shigo ga wani bako a motar ba a san yi ba amma a dalilin wancan ba a masa bincike a duniya kenan ana zuwa fadar da yake gadara shugaban kasar zai zo wani kai nake jira gani wannan bai ce wannan ai zan ma maganar sa mu gama abin da ya kawo mu da kai zan gaya ma zan gaya ma matsayin sa yi mana zan gaya ma matsayin sa to ai ina so ayi kaza ayi kaza an gama to sai kuma ya ce to baka mun magana wannan dan ba wannan ran kai dai ba zan iya gaya ma komai akan sa ba masoyinka ne shi kurin so yake ganka masoyinka ne ka ji fulan na rayuwa eh ah to to me za me za bashi me za bashi ranka shi kuma dama dan kauye ne bakin kudin da yake bukata naira dubu ɗari me za bayi zai to bayi 3 billion eh 1.5 billion a rubuta kudin a rubuta zai a bayi miliyan dala biliyan uku da ɗigo biyar da kaza kaza sai a ce an rubuta to wannan ba sai ka gaya min ba ne sa ka je ka bashi mana kai yanzu zan tambaye ka aiki akwai wani karatu da zai yi a duniya ne ya zama profesa bai wannan kuɗin me ya kawo son wanda aka yadda da shi to duk ilimin kan ba wannan chemical din a tare da kai a fadan Allah ba za a iya ma wani abu da kake so a maka ba amma kana son manzon Allah nuna wa Allah zai yi shi ya yi ka amma shi zai nuna ya ce wannan namu ne Allah ko ma na Allah ne ko ba na Allah ba ne ran nan ka zama nasa Allah ya yarda ba zai tayar ba sai ta tane Muhammadu ne kai ke so ai ubangiji bai aljanna shi kenan sai Allah ya ce an yi ba bincike ba shi fa yayi ka amma karfin an ba wannan a take kurin aljannan an bi wata hanya ta alfarma an bayar sauran mutane suna gurin hisabi ana tsaye a ɓoye an sa wanda aka sa duka ko ba gane irin wannan magana ba ma dai to ba gane ba to ka je banki ka ga layin neman kuɗi kana tsaye za a sallami mutum goma yi mana kana tsaye ka tsaya da MTN katin ka kana ta tuku nan ka je gun minista a ɓoye sai a waya dan kada ya kada ya huce minti goma da Allah ga yi zai zo a bayi miliyan goma ya ce to da wannan fa bai miliyan biyar wannan fa yi kenan za a ga sun zo da mota kai awa biyu kana jira sun yi goyi kenan manaja ya ce wai wai ya zuwa neman wani ya kon kon kon zo zo zo mu muna layi a ka ta kai danna kai ka tsaya ba ta kai yake ba ya zo shi an jima sai a danna motar sa kuɗi ya tafi wannan ma ya zo wannan ma wai me ake alfarma a duniya ana haka muka gaya muku ku gane mai alfarman annabi muhammadu ne duk wani alfarma na Allah yana hannunsa dukkanin yabonmu da godiyanmu su duba gun ga masha yabo ɗan sayidina abdullahi mai babban rabo baban sayidina ibrahim azamu shugaba jikan abdulmudallabi ja gaba manzanmu mai cetonmu ɗa tilo marartamu karɓuban ɗakin dukkanin annabawa shugaba ga mala'iku na kalilu shine annabi ibrahim jikan nuhu goyon amina yar wahabu sarkin mumunai ɗa mai biyayya ɗa abun bi ɗan halak mai kyan hali mai kyan halitta ɗa fari mai kyan kala mai kyan kulawa wane dala wane dalan dalami na gogaggan azurba mai kala goyinsa fes fuskansa tas hancinsa ɗas ga kyan haƙora jerere gemunsa ya cika ya yi liblib ya yi daidai ya yi kyau baya kama da nabin sarai ɗallinsa na haskaka in yayi murmushi ga kyan ushirya ga kalan lebansa jazur ga idansa dara-dara tamkar farin nono fari na sakal bakinsa kirim gidansa lankwashe gayin muhammadu ya fi izga ya fi jawo suka tsawo kyalli da sheki walwalin fuskansa ya fi matsokaci hansinsa har baka ga hido ɗar mai tudu ga fuskarsa mai daraja a zagaye ga habatarsa doguwa da wuyansa sambal wane ya wuyan barewa kafaɗansa irin na zaki masu faɗi ga bisa ƙarfinsa ya bi na jarumai damtsansa tamkar munduwa tabi nasa mai tauhi tubin wane karen muski kalan yatsunsa ga yi zara-zara har yansa ja farcensa ja da fari kamar zinariya naman jikinsa ɗaure shi ko yana dire bai yankale a tsawo ba bai yi dikiz-dikiz a diransa ba magana ta sa tamkar yayyafin da yake zuba labazinsa ya fi zuma ta dan ya da yi kyawunsa yi ne kyau gare shi ka fidda dukkan kyau ga shi dan abdu baban fadima na kadija Allah bai yi kamar ka ba sayyidina rasulullahi to a mai da hankali ana magana manzon Allah ƙara ladabi wanda bai sani ba idan yayi sani muna gaya muku ya huta mu Allah mun gode maka da ka azurta mu da ka so mu da mu gane waye manzon Allah kuma Allah mun gode ma da ka muna arziki ka bar mu da kaunar sayyidina rasulullahi Allah mun gode maka da ya zama son manzon Allah shine jarin mu mu je karatu na'am inda jannatul ghawiya iz yaghsha sidrata ma yaghsha Allah madaukakin sarki ya ce a wannan yayi ba a ko ina kai ba inda a nan kusa da magariya tikewa ai jannatul ma'awa aljanna ma'awa take tawi ilaiha almalaikatu wanda za a taro malaiku warwahu shuhada da rayukan shahidai wal mutaqina da masu tsoron Allah in ya gasha sidrata ma ya gasha in yayin da hina ya gashe yana lullubewa a sidrata wannan magariya ma yuzusha yanda yake lullubewa ya juya wannan kala ya juya wannan kala min dairi wa gairi وإذ معمولة لرآه ما زاغ البصر ما زاغ البصر وما دغيا ما أي جنن سيدنا رسول الله bai karkace ba wa ma daga bai fice gona da iri ba ma ma labasar wa ammar i almaqsuri lahu wala jawazu tilka laylata laqad ra'a لقد رأى من آيات ربه laqad الكبرى ra'a haqiqa sayyidina rasulullahi Allah ya nuna masa min ayati ra- ya ga ayan Allah manya manya al'izam ai ba ruwa fara'an min ajaibul malakut ya ga ababen mamaki na malakutin ubangiji wa rabe-raben akararu ya ga rabe-rabe kore sadda uku sama'i ya toye sasannin sama wa jibrilu lahu ya ga mala'ika jibrilu kisa miya ta jana'in da fuka fuki ɗari shida sai da na rasulullahi ya je aljanna manzon Allah ya kewaye aljanna a gai aka kai shi inda ruwan aljannan yake gudu sai manzon Allah ya gani masalar jannatin lati wujal mutaquna التي وعد المتقون fiha فيها أنهار من معين غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير دامه وأنهار من كور لذة للشاربين وأنهار من أسل مسفيا to sayyidina rasulullahi wa'annan koraman na aljanna ya je ya ga wata gubba koriya sai jibril ya ce masa ai na ke fita ce anan ne ya rasulullah ya ce roki Allah mana ya bude ma mu ga mu ga inda ruwan yake fita sai ce ta jibrilu ina mukulli ya ce to ai kai ne mukullin kai ne mukullin kuma yana hannunka sai su to ya ke ta kace la ilaha illallah muhammadur rasulullah manzon Allah yana la ilaha illallah muhammadur rasulullah bal sai koba ta bude sai ga korama guda hudu ga koramar giya ga na maula haya ga koramar zuma ga na madara sai na rasulullah ya gani bayan ya gama gani ya ce na gani ya ce manzon Allah ƙara gani dai da manzon Allah ya koma ya gani wannan ƙorabar ma'ul hayan yana fita daga mi'a rana bismillahir rahmanir rahim Allahu akbar.
ƙoraman zuman yana fita daga hakurin Allahu ƙoraman madaran yana fita daga mi'aran arrahmani ƙoramar ɗaya menene giya yana fita daga mi'aran arrahimi Allahu akbar.
sai jibril ya ce to Allah ya ce in gaya maka duk mutumin da al'umman ka ya ce bismillahir rahmanir rahim Allah ya yi alkawari sai ya shaye da hi wa'annan ƙoramu guda hudu Ah, saboda haka duk mutumin da yake so ya yawaita wurin bismillahir rahmanir rahim Allahu akbar.
daga nan manzon Allah ya fita ya je gidan wuta jahannama wuta na ɗaya na biyu na bakwai duk ya yawo ya yawata a wuta ya fito ya ga gasar kokin yan wutan ga kowai jahannama mala'iku da kayi fito shi wutan ya san waye ya shiga cikinsa bayan sai yana cin mutum ba to manzon Allah gun yawo ne a gunsa wutan kansa ya san shi inda inda inda kai zafi manan ta isa tambaya nake muku ta yi zafi to ba ma wannan ba wallahi idan kai wace wa manzon Allah salati a lahira sai zabani yawan sun yi mistake sun ɗauka sun cillaka a jahannama sai jahannaman ta ɗauka ta cillaka wannan magana da na gaya muku duba duratun nasu yana yana nan a rubuce a jefa ka ita ma wutar ta jeho ka a jeho ka sai mala'iku sun ce "Ke, yaya muke jefa miki mutumin nan kina jeho ah, to wanda yawa anan Muhammadu salati zan kona ai tsakani na da manzon Allah da kunya na rike ce to duk da haka Allahu ba akbar.
cewa muka yi ki kona ba ki dan rike dai umarni ne na Allah an jima manzon Allah zai fidda hi ki daure ki rike da kyar da ba ta baki za ta rike ka
Inna lillahi wa inna ilaihi kafin sai na rasulullahi shi zai fidda kai a wannan gangi to jama'a ku so manzon Allah fa mu je gaba kadan na'am أفرأيتم اللات والعزى afaraitumul lata wai ban baku labarin wannan gunki nasa na lata ba wal uzza da uzza mhm.
ومناة الثالثة الكريا da mannata salisat ita ce ta uku daga cikin gumakan mhm.
ألكم الذكر وله الأنثى yanzu a yi ku ne da 'ya'ya maza Allah ne da mata mhm.
تلك إذا قسمة In kuwa ضيزى lamarin haka ne a raban naku ba ku yi adalci ba ya za a yi ka raba kuma ka ɗauka ai ja'iruhu riziya ja'iruhu kun yi zalunci mina riza ya rizuhu idza zalamahu wa jara alai idan aka yi zalunci Mm.
إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من in سلطان hiya malama wannan abin da muka ambato ba komai bane illa zama'in sunaye ne samaitun wa wanda muka ambata muku su samaitun biya muka ambace su antum ku dinnan wa aba'ukum da ubaban asalaman ta abuduwa gumakai ne da kuke bauta musu lata wai daga Allahu ne suka tsago shi ne lata mannata daga mannano suka tsago eh sannan kuma uzza daga azizu suka tsago shine fazaran illa sama'an sammaitumuha ma anzalallahu biha nabiyyin أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان antum kuwa ba kun da ubaban wanda suke bauta kuma kai ma anzalla Allah bai sauke da ku bauta musu min sullah ba wata hujja wa burhanan babu wata dalili akan haka إن Mm.
يتبعون إلا الظن وما تهوى ai الأنفس ma ya tabi'una ba komai kuke bi ba fi ibadati ya cikin bautar wayannan gumakai illa zanna sai dai zato wa ma ta'ul anfusu da abin da rai ta kawata wa kanta me ma zuyina lahum shaytan abata wanda shaytan ya kawata mu ni anna ta kuna tsumanin za su cece ku inda Allah ta'ala a gurin Allah Mm.
ولقد جاءهم من ربهم الهدى Allah ya ce walakada haƙiƙa ja'ahum mun zo musu min rabbihim agun ubangijinsu alhuda shari'a wannan shari'a ta zo ne ala lisanin nabi sallallahu alaihi wasallam a haryan annabi Muhammad Sallallahu alaihi Allah ya kawo shari'a man ta ina ta haryan sayyidina rasulullahi wani magana ne malamai suka faɗa nan ta ilimi duk wanda yana sallah yana zakka yana azumi idan kaga mutum yana da'awa na ya iya karatun qur'ani yana qira'a kaga baya girmama manzon Allah Sallallahu alaihi to magana ɗaya za a gaya masa kace kai zan tambaye ka da Allah wannan qur'anin waye ka maka
wa ya koya malamin ka wane wane wane to daga ina ya fito daga gurin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga nan babu mutum jikinsa ya yi sanyi duk wani da'awa da za ka yi na kai malam wane ne annabi ne mai da kai mutum lahiri in ka biyi ka tsira in baka biyi ba ka yi asara eh mana ai ka gani ba da qur'anin kake da'awa ba so shi ya ka maka shi Allah ya yarda ya baiwa shi Allah ya amince da yi zaman ka lafiya ka girmama mai wanda ya ka maka kuma ka girmama abin da kake karantawa to duk wani karatu da ake yi in dai an ge an raina manzon Allah sallallahu alaihi wallahi karatun wannan yanda ka san karatu ne na duniya ba shi da amfani ina gaya muku kuma da hankali in dai karatu ba girmama annabi muhammadu sallallahu alaihi a lahira ai kora zai zama mu mun gani ne imana mun gani a guri da yawa wanda suka yi karatun ya kai karatu ya kai karatu sun rera wanda bai kai annabi muhammadu ba ma sallallahu alaihi Allah ya yi fatali da karatu a duk duniya in an gaya ma ilimi bakinsa shedan malamin tarihi zai gaya maka haka saboda ilimi yana bai- biya mala'iku ilimi shekara dubu arba'in ya je yana biya wa kurabiyawa ilimi shekara dubu arba'in ya je yana biya ruhanan ilimi shekara dubu arba'in matsayin ya kai ƙarhe aka bayi mukullin aljanna ya zauna a hannun shaidan dubu arba'in sai Allah ya ce to ga annabi Adamu ka je ka gaida shi ya ce a'a ni ba zan gaida shi ba aka ce kana da hujja ya ce yana da hujja me dalili ya ce Allah ni da wuta kai ni shi da tabo kai shi yanzu Allah haske ya gaida duhu wannan ne hujja ka eh to shikenan matsayin naka din na bata na kuma tsine maka nan gidan da kake kuma ka fita kuma kai dan wuta ne a kan rena waye ne annabi adamu to yaya wanda ya karatu ya rena manzon Allah ne karshensa to saboda haka shiriya bai zo mana ba sai a hannun sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi bai ta zuwa ba sai a hannun manzon Allah kullun ka dinga yi wa annabi Muhammad salati sallallahu shine darajar ka gurin Allah alkadi falan yarju amma hum alayhi amli linsani am lil insani ma me tamanna yake ga mutum ne ai da kulli insani min kowane mutum ma tamanna abin da yake buri min anal asna wai suna tsammani gunki zai yi ceto zai yi ceto lahum laysa al-amru kadhalika lamarin ba haka nan yake ba ai Allah ne ya faɗa a cikin kurfi manzon ladhi yashfa'u والذي indahu يشفع عنده إلا بإذنه يعلم.
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما Allah شاء ya ce waye zai yi ceto ne a gun Allah banda izininsa lamarin ba haka yake ba in ji masu in ji mai sharhi ba wanda lahira zai dau wani ya kai aljanna sai an bashi izini ai an tsara sai Allah ya ce ka ceci wannan a ceci wannan mutane za su yi ceto al'annabiyuna sumal ulama'u sumal shuhada'u summa sa'irul mu'minina kullun ala harbi jahihi wa manzilatihi gwargwadon darajarka gwargwadon matsayinka haka za a baka wani a ce ka ceci mutum goma wani a ce ka ceci ashirin wani ma a ce kai din da ka yi ga aljanna sai ka yi gudu kudin ka tsere ba sai an ce ka kai wani ma wani in zai ji aljanna sai an tsaye da ya an ce ka tafi da mutum goma darajarka ya sa dalilin ka goma za su yi ga wani a ce ɗaya ka kar- kama saba'in ɗaya- wani kuma za a ce kai kai fa ka ji aljanna kudin shi kenan ka ka maza ka yi sauri sai kenan ko da darajarsa in faɗa yayi yawa na ka ake kariya wani kan na zama da kyar zai kai aljanna in wuf kai ga kai dai barkan ka to wani darajarsa ya fa haka ai bin Allah da na wannan ba ɗaya bane amma ceton wani ya cece ka ba haka lamarin yake ba dole sai an ba Allah أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى Walillahi al-akhiratu wal uliya Allah ne da duniya Allah ne da lahira a duniya fala ya kau fihi ma illa ma yuriduhu ta'ala akwai abin da yasa aka faɗi wannan aya akwai wanda zai ce an zo addu'a shi Allah ya bayi duniya kurin akwai wanda zai ce ni duniya kurin nake so haka ne ko to ba haka lamarin yake ba ka ce duniya kadai kake so ba zai yoyi ba in ka neman ma sai ya yarda wani kuma ya ce lahira nake so wanda ya nemi lahira duniyar za ta samu minkum man yuridu duniya منكم من يريد دنيا ومنكم من يريد الآخرة haka Allah ya faɗa ya ce a cikin ku akwai wanda yake neman duniya akwai wanda yake neman lahira amma duniya ko ka nema sai Allah ya kaddara maka amma idan ka nemi lahira duniya ma za ta samu to saboda haka jama'a ku yi kokari ku nemi lahira a dalilin lahiran duniya ma za ta samu Allah ya ce wa inna lana la lakiratan mu ne da na faɗin layin lakiratu wa lule lahiran ta mu ce duniyan nawa ne in ka neman ma sai na yadda ba da duniyan na wani ne lahira ne na Allah sai ka je wancan ya baka to duniyar ma ta Allah ce lahiran ma ta Allah ce a ina za a neme su a koma gurin mai kaya hi ne Allah kuma duniya ba ta da daraja gun Allah darajar duniya a gun Allah bai kai na fukafukin sauro ba da duniya tana da darajar da ta kai fukafukin sauro wallahi ba zai Allah ba zai shayar da kabiri kwankwaɗon ruwa guda ɗaya ba ƙurb ba za ba kabiri ba duniya ba komai bace Allah ya tsine mata albarka mutane biyu ne suke da daraja a duniya in ka cire biyun aka ce duk inannu ne waye aka ce malami da almajiri shi kenan daga nan kuma sauran duk suna cikin tsinannu haka hadisi ya nuna ka zama malami ko almajiri in dai ba ka biyun nan a lahira ai ka yi kenan duniya an tsine kurin mutum biyu ne su ne mutane a gun Allah amma a gun mutane ba su bane amma a gun Allah dai su ne e banda su biya gaje duk sauran hatsi ne to kai ba almajiri ba mai neman ilimin addini kai ba mai koyarwa ba malami ba to kuma me za ka gaya Allah ka je ma me za ka samu a lahira to saboda haka manzon Allah ya fassara ya ce kun aliman aw muta'alliman aw sami'an wa la takun rabi'u fa tahdir manzon Allah ya ce ka zama malami in ya gagara ka zama almajiri in ya gagara ka zama masu sauraron su ka zama masoyin su kure ka zama masoyan malaman to Allah ya yarda to ka tsira amma kai ba malami ba ba ka zama malami ba ba ka san almajirai ba ka zama kusa da su kana adawa da su to sunan ka halakakke ka riga ka halaka san malami da kuka gani akwai hadisi masu ƙarfi wani mutum mun ba ku labarin ba yi da aiki sai shan giya a kullum ba yi da aiki sai shan giya shi ne aikinsa kurin eh shi ne aikinsa yana nan yana nan yana nan sai wata rana ya je gurin malamai ya ɗan zauna jin sai malamai suka ce abin da ya ɗauka la ya tayammamu bi turali abin da kunnen ya ji ba a taimama da toka banda hundan bai ji wani magana ba shi dai abin da ya dauka gun malami ba a taimama da toka shi kenan abin da ya sani shi kenan ana cikin haka kuma Allah ya karɓi ransa min kari da wani kiri suka ce man rabbuka ya ce la ya taimamu bi turabi waye ubangijinka ya ce ba a taimama da toka waye annabin ka yace ba a taimama da toka yi abin da ya sani abin da ya malami banda wannan kalma bai biyo na ba san aka dinga jibgan sa wani malaika zai ce ku kyale shi Allah ya ce ya taba zama gun malamai a nan ya ji wannan kalma saboda darajar malaman an yafe masa laifinsa duka ya zauna gun malamai masoyan malamai ne ya ci albarkacin su kurin to ka ji ba zama a gun malami son malami ne ya kawo masa wannan kadai wani bawan Allah eh da wani tsira wani bawan Allah an ba mu labari amma yanzu ba mu da hadisin ba wato a kabari ne ake jibgansa ake masa duka ake masa duka yace jama'a ni ba almajirin Abu Zarrin ne algifari yana fadan haka ko a kabarin sai ga Abu Zarri yazo daga fadan haka sai Allah ya turo Abu Zarrin yazo yace kai ku bari ku daina dukansa almajiri na ne mun kare da wani kirin suka juya suka tafi sai abu zarrin ya ce bawan Allah ka ce kai almajiri na ne amma a bincike da ne to ni dai a cikin almajirai na ban san da kai kai kai dai ba almajiri na bane sai na ka zama almajiri wata ran kai sallah a wani masallaci takalmin ka yana ajiya ka na dauka na juya ai ne almajircin ai takalmin ka na gyara ai ba mai ne ba dan baya guri ya jingina dan shi zaman yana bayi wahala Allah ya bada lada ba bai an dan baya guri ba ya ce shi ne almajirsin na aka ce to yake nan ka je ka ci albarka a wannan ya tsira Allahu akbar.
to saboda haka duk inda yake annabi lukumana lukumana ba za a ce annabi ba wasu na wali wasu na annabi ya gaya wa ɗansa ya ce ɗana sara ne ka dinga zama gurin malamai in suna karatu ko da aikinka mummuna ne idan Allah ya tayi sauƙi rahama ba zai ware ka gefe ba ɗana ka daina zama gun waɗanda suke saba wa Allah ko da na kirki ne Allah ya tayi sauƙi azaba da ukuba har da kai za ta gama to zama a gun malami wai ba sai karatu ba ka zo ka zauna kurin haka ma to ai da za ka ga rahamar yanzu duk inda ake aikin Allah mala'ika dubu saba'in ne za su zo gurin in kun taya addu'a da su ake amsawa Allah ya yafe ma laifinka kar ka yadda alaƙa ka a duniya ba ka yi da malami amma baka bambance wani malami malamin da zai tsame ka daga bata ya kawo ka shirya wanda zai raba ka daga son duniya ya mai da tunaninka son lahira wanda zai raba ka da zalunci ya mai da kai ka yi adalci wanda zai raba ka da rowa ya mai da kai ka yi alkhairi wanda zai hana ka da saban Allah ya ba- ya tsame ka ka bauta wa Allah shine malami amma ba ka je gun malami kuna zaune kai da shi kuna hiran duniya ba ai kaza kaza kai a duniya kar dan sauran ladan naka ma ya kwace ma aibi babu Ah, to mutum ka zo neman lahira ya dame ka da hiran duniya to kai kuma za ka ce malami ne ai dukkanin hausa mai daliya ya faɗa ai ya ce yanzu jama'a kowane tsuntsu don yana da gayi sai a ce da hi ne kiya ne jama'a kowane tsuntsu yanzu kowane malami don ya naɗa rawani ya iya riƙe tarbi shi ganin sai a ce da hi malami haka ya baito yanzu ya ce jama'a kowane dabba da yake jeji don yana da ƙarfi ɓauna saniyar daji don tana da ƙarfi sai a ce da ita zaki ne kowane malami ya iya sa riga da alkyabba da harɗewa da sa wannan shi kenan sai ka ce malami ne kamar da hankali sai ka kula wanda zai ɗora ka wannan hanya amma shi jahili ba wannan ya sani ba ya ga an sa koren hirami an sa yar ciki mutum yana takama a ƙohe ya naɗa rawani ya riƙe tarbi to kai sai ya tsoratar da kai ba nan ba ne sirrin yana nan ga alƙali ya zo ku ɗan buɗa masa ya nan gurin Allah ya saka da alkhairi to saboda haka duk abin da za a yi a duba fa ka yi aboki da malami na Allah mai tsoron Allah mai sanin matsayin Allah mai tsoron ukubar Allah ya zama aminin ka ko a lahira ba za ka taɓe ba su ne wanda kana musu ihsani kana musu hidima Allah zai kalla da idan rahama waliyan Allah wanda suka kai wannan manzila an musu hidima duk wanda kaga malami ne alamansa yana tsoron Allah ka bi shi ka kyautata masa ka kyautata masa ka kyautata ka kyautata ba shi kai ba ka ku duba ta'allim wani bawan Allah ya ce ya za a yi ɗana ya zama malami ya ce in bakon malami ya zo gari yana karatu sai ka ɗau alkhairi ko ƙosai ne ko waina ne ka kai haka da maka Allah ga sadaka wani ma ya zo ka yi in ɗanka bai zo in lam yakun ibnuka aliman kana hafiduhu aliman in ɗanka bai zama malami ba jikanka zai zama malami to in irin waɗannan waliyan ne wanda zai gabata muke karanta tarihinsu su wannan ai uwar ta yi nisa ai irin sa da ƙarar jilani wata mace ce ta zogunta ta takar maka lahu ɗana ya mutu na neme yi ina ga ɗan na ya mutu yau shekara da shekaru ban ga ɗana ba a karmakan lahu sunan littafin tafaridul kadir bayan sa kuma ku duba itikawul akabiri fi manaqibi abdul qadir jilani ya ce ɗana ya mutu za ka kasa samunsa ina ga ni mutuwa yayi sai Abdul Qadir Jilani ya ce ba komai ki je ɗanki zai dawo zai dawo ta ga waye gari ɗan bai dawo ba waye gari ta zo ta ce ɗan na bai zo ba fa ya ce ki je zai dawo na ce waye gari ta zo ɗan bai zo ba ya ce bai zo ba ya ce ki je na ce zai zo ran na ukun sai yaron ya zo sai ya yaga cikin halara ya dinga addu'a ya dinga addu'a sai ya ce Allah ya ce alƙari jelani ne kake nema ya ce ya ubangiji wannan matar ɗanta ta rasu ya Allah ni da nake da matsayi a gunka sai bayan kwana uku za a tada shi ita alƙari jelani lokacin da kace ɗan ya zo ai yaron haɗarin mota haɗari ya kai na jirgin ruwa da shi yaron ya mutu kashin ya riddige ya daɗe ran farko da ka faɗa a ran nan aka tattaro namansa guri ɗaya waye gari da ka faɗa a ran nan aka mai da jikinsa aka halatta ran na uku a ran nan aka busa ruhinsa aka kawo ce to Allah ni ba haka na san ka ba ai. ni ba da haka na san ka ba Allah ni ne ce a mai da mutum sai bayan kwana uku kai da kake cewa innama amruka idza aradta shay'an إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون Allah lamarin ka ba cewa kake kun subhana man kaza'inuhu bainal kafi wan nun fa yakunu sai an je kwana uku Allah yace to kai hakuri za mu baka wata daraja yadda suna na yake ɗari ba ɗaya na baka suna ɗari ba ɗaya idan an kira ka an kira ni yace ka Allah ni ba wannan nake so ba ba wannan nake so ba Allah to ka faɗi abin da kake so a kaman alfarma duk ɗan dariƙa na Allah a lahira ni zan tsaya na ja daga na je na hana mala'iku su kai jahannama mu yi rigima da su yace to an yarje maka shi kenan yace yawwa akan hana yin sai da aka bayi wannan sakamakon ya haƙura akan me yasa aka tada mutumin nan a kwana uku a fadan Allah inda kai wani ya mutu ka ce a tada yi a kwana ɗari ya tafi kenan to saboda haka bayan Allah ne Allah ya yarda da su duk da haka a cikin sa jawahir na ma'ani sha wani tijjani yana tafiya da almajiransa gurub sai ya zauna a yaku ta tarfarida ya ce a yau daraja da alƙadar jelani ya ci na duniya mun tarar mun ɗora masa daraja arba'in wanda shi ba shi da shi a yau ɗin nan a nan kuma a nan gurin aka ce aka makalla ya ce duk wanda yana da niyya ya faɗa mun mun kai level ɗinsa kuma mun ɗora masa maki arba'in ba shi da shi wala ko ina aka yi gaba to wayannan yaya ka gani to saboda haka me zai jawo wannan yarda da Allah da tsoron Allah ka yarda dan Allah ka zauna da malamai yanzu wannan malamin wanda suka zauna da hisa taɓe in dan Allah ne to shi Muhammad Ahmad Tijjani wannan ne zama da malaman wannan ɗariƙan da kuka gani alfarma muke nema da albarka sun ba Allah mu rabu da zo a lahira mu samu kusanci a lahira ku duba durratul karida kujera ne na zinari Allah zai kafa shi hamar tijjani ya hau ya zauna sai a sa mala'ika jibrilu ya yi magana a fadan Allah a ce haza imamukum wa ya muddukum fi dari duniya ku kalle wannan shugabanku ne a duniya kogin naku ruwan ku kabewa zai yi kogin za aka faso aka kare ku kuka ci gaba da tafiya wannan shi ne sanadin ku su suna fadan manzon Allah sun babbanke sun tare sai ta gunsu zaka je kai sun tare duk wata kofa da zaka je an yi haka an yi bulokin dinta ka gansu su gane ma manzon Allah kai kaɗan babban mutum za a bari kai ka gani haka kuran kana yaro ba wani kuzari ba wani abu sai manya sun tare su ne ministoci su ne fadawa sun yi in kaje in kaje fadan manzon Allah abin zai baka mamaki sai an je lahira eh in kaje fadan zaka tadda manya mutum kaman biliyon daya dubu miliyan dubu za su hana ka gani su sun riga ka duk abin da kake tunani ku duba sa'adatu dare wani mutum yace ana muhammadur rasulullahi sai ce shi ne manzan Allah a sa'adar dare ne yana da cikin wannan irin magana ne ta duk malaman duniya ya tara ya ce shi ne manzan Allah ko akwai mai magana ya ce duk malaman duniya aka tara guri ɗaya malami ya fi dubu ya ce na gaya muku ni ne manzan Allah kuna shakku suka ce ya ce to inda wani abu da ko gani ku yi na hukunci na dai gaya muku haka eh amma kuna shakku suka ce to ai mu duk waliyai ne za mu tambayi manzon Allah akan haka yace to ku tambaye shi ku duba sa'adatu dare ne kowane malami da dare ya higa addu'a ya higa nafulfuli da aka ga za a ga manzon Allah da aka yi addu'a an ka za a ga manzon Allah wannan mutumin kake gani shine ce manzon Allah ya ce na'am shi yake gani ba wani shine to wanda zai magana ma ya fasa waye gari duk malaman suka zo me yace mun ga manzo Allah mun kai muka gani yace ba na gaya muku ba ni ne na gaya muku ni ne na dole ku yarda da haka aka ce to yanzu ka fi karfin mu da Allah wannan maganar jayayyan abata mun san shari'a mun san annabin mu mun san Allah mu menene dalili yace mun zauna da annabi ne na nemi alfarma a nan kasar in dai za a gan shi a ganni kamar da zai fito ya fito da kamata kar a gani da wani in ba ku so sai ku bar kasar kuma ya yarje min haka dan dole hakura in ka je ganin manzo Allah shi za a gani in ba ka so kaura za ka yi ka bar kasar sai ka je wani gari ka yi addu'a a can ka ga annabi amma dai a nan shi za ka gani ya fice gaban ka dole haka hakura da haka zuwa lokacin da har ya rasu inda za a gani shi za a gani kullum kuma dole ka za ka yi magana da annabi amma da shi kake da surarsa za a ga annabi ya ce na ma alfarma da sura ka za a gani aka amince masu irin wayannan mutanen yanzu a lahira yaya zai yoyu to amma dai daga shafi ɗari hudu na sa'adatul daraini fi salati ala sayyidil kaunaini ku daure ku zo in biya muku zuwa shafi ɗari biyu a nan ne za a haska muku wani na'ura wanda ba a taba haska muku ita ba Eh, wanda yake da kokarin nazari kuma to ya duba da kansa daga shafi ɗari hudu in ka bude zarata dare ne inda ka buga zuwa ɗari biyu ka gani ka ƙara biyu ka je ɗari shida ya yi ka sirrin da yake ciki Eh, a nan ne za a nuna ma yadda za a yi ka je fadar don mataki dubu sha biyu ne Eh, hijabi hijabi hijabi dubu sha biyu suna nan ka yanke wanda za ka yanke ka zo kusa wanda ya fi ƙarfinka kuma sai ka ci birki Eh, to in wa'in nan baka keta su ba ba zai yiwu ba da hanyar da ake baka na kusanci da manzon Allah layin suna kai Eh, get dubu sha biyu ne yana faɗa wanda suka tsallake su ɗin za ka gan su ga wane ya cinye dubu sha biyu ga ya fili ga wane ya tsallaka wane ya tsallaka sai ka ga ah, to ko ba wahala ne dagewa aka yi eh wanda suka wuce suna nan in dai ka wuce wannan gate din ka gama amma fa kwanan ka ma ya kare baka wuce ba eh ai ba zai yi ba sai dai ka tsallake wasu kur in dai ka wuce su a duk duniya ka daina daukan karatu a gurin kowa in dai ka wuce wannan da na gaya ma annabi Muhammadu ne malamin ka eh wanda suka wuce din shikenan su hudu ne a duk duniya suna nan wane da wane da wane kullum za su yi annabi salati goma in sun shafa ga annabi a zaune a gaban su mai buhari ya dauka mai musulun ya dauka ibn majah ya dauka kana haka ya rasulullah hadisi kaza gun ka ne ni na faɗa sayi ne sayi ne wani da ya rubuta yayi gaskiya eh shikenan ka san sirrin ka malamin ka manzon Allah kana mazur marwaitan hadisin da suka wuce duk kana kallon su ma jahilai an ce sayi sai ka dinga dariya sai ka ce ba sayi bane ne dalili kullun shiru za ka yi eh ai sai ka bata tsari ba sahihi bane da iri ne zaka an ce sahihi ne sai ka ce sahihi kenan aje haka ne kai annabi ne ya gaya ma kai tsaye mai maganan ne ya gaya maka sai wanda aka ce da iri manzo Allah ya ce ma sahihi ne ai irin wannan ne yasa shi Amir Tajani ya ce ku sa bismillah ai sun zauna da mai kaya ya ce ku sa bismillah a sallah ku sa zama suka yi da annabi Muhammad akwai sirri ne a ƙasa to kaga irin wannan kai da kana son manzon Allah ba malami zai yoyu to wata ran dai a daure sa'adatu darain nan musata daga shafi 200 400 zuwa 200 a nuna muku yadda bayan Allah suke suke kuzari suke kai kawo suke tunkawo a nan ne za ku da su ibn arabi alhaitami sun yi nisa ba sa jin kira sun yi nisa fiye da yadda ba kwa tunani eh ya za yanzu duk malaman duniya suke zagin su eh idan ka duba su zahabi ma sun yi magana sun ce mahaukaci ne akwai inda suka ce kansa a taɓa yake wani ma malamin ya ce maƙaryaci ne haka malamai suka dinga magana a kansa mu ko da muka san abin da yake faɗa mun sallama ya ce duk yaƙe-yaƙen nan da ya faru tsakanin sahabbai yana tsakanin hemin a yankin ƙaf a nan yake ya ce shi kenan an gama gana da ya faɗa ka ba mu labari abin da ka sani yake ni dai yace mun zauna da annabi adamu a lokacin da ya fito aljanna mun dan gana da shi yace yaya yace jirgin ruwa lokacin da annabi nuhu yake muna ciki eh anan da mu aka yi tafiyar jirgin ruwa ana ibrahim ba yace ana ibrahim na dan dade agonsa sosai dan tun daga bakara zuwa nasu ma na qur'ani agonsa na biya na biya ƙur'ani na na sauka na ya ƙara nauyi a gun annabi ibrahim anai musa ba ya ce anai musa ni ɗalibinsa ne na daɗe ayi ilimin dare da rana da ake sarrafawa a gunsa na sani ya guna ba dare ibn arabi bai san dare ba lokacin yana yi zai ja isu mulalimi ita ma daren ta zama rana a yi aikin da za a yi da ranar da ita sai ya ce ni ban san dare ba yi ba dare duk wannan sai kai ai su sun yadda da Allah kowanne haske ne waye duhun waye hasken waye ke da iko da yi waye baka je na cewa tulidil laila ba na'am tulidil laila تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل Hmm.
وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من to الحي idan an zo ta wuri ita daren macece ne ranar rayiye ne Allah ya ce a macecen za mu fitar da mai rai Dan- macecen ma daren sai ya zama haske ibn arabi ya ce mu ba dare ai in ka ji kai dare kai ne ibadan ka kadan eh daga daren yayi an ja ismul lal azamu rana ne kai ne kake ga daren duk abin da za a yi da ranar sai an yi da daren wannan karatun da ake ba- duhu baya hana a gani za a bauta wa Allah to me yasa kake ga duhu dama zunubi ne yayi yawa ba ka ga sirrin manzon Allah duhu baya hana shi gani kuma yana ganin na bayansa kamar na ganansa to a gunsa haka nemi alfarma da ya je masallacin Bagadad babban masallaci Ibn Arabi akwai gun da kowa zai zo ya nafila ya ƙi nafila ya je can gefe ya yi nafila raka biyu sai aka ce akar makalla kai babban malami nan ne ake so ka yi nafila da daraja ya ce ba zan yi sai aka ce me dalili ya ce a nan na ga gawon manzon Allah an gindaya akwai magana a nan gurin ba zan yi ba akwai abin da aka yi Allah baya so eh to me ma'anan gawon manzon Allah yace sunnar aka kashe an kai sunnar manzon Allah yin ya kawo gawa to yanzu ya za a yi sai wani yana jin sa da ya koma gefe yace zo malam abin da ka faɗa gaskiya ne kawo gun nan yace guri na ne mallaka na ne da ƙarfi ba a biya ni ba aka haɗa masallaci gurin amma a dalilin mafarkinka na yafi ij'altuhu fi hilli na sa ta a cikin yarda ta. sannan ibn arabi yana fula raka'a duk inda yake yana tare da annabi wannan maganganun da yake faɗa ana mahaukaci ne waye manyan malaman duniya suna gaya masa haka ba su san yi bane yayi nisa eh tun da nake yin nazarin littafi ban taɓa yin littafin da ya ban wahala a duk duniya irin littafin ibn arabi ba futuwatul makiyya na yi nazarinsa amma na wahala sai kuma fusus sai sai hallul fusus duk littafinsa ne in yana magana kurin ba ka iya gane ba sai yin muƙarina ya kawo wannan ya kawo wannan ya hada yanzu fituwa tulmakiya mujalladi ya hudu ne na yi nazarinsa a hankali a hankali a hankali kaf na gama abin da na gane na gane sauran haka kurin na haƙura na bari na koma na yi nazarin na haƙura na koma na yi nazarin na haƙura sai da na tambayi wani malami ya ce to ai magana yake da yaren waliyai ba za ka gane ba yarai ne na waliyai da su yake magana dole haka za ka haƙura in ce to to ya zan yin gane yaren waliyan ya ce ka zama wali tambayar ma ba ta min daɗi ba haƙura eh haka haka yi dole haka haƙura a littafin sa na wutuwa galmakiya ku je ku buɗe akan Allahu zai kai karatun wata Eh, in yana magana akan alifi na Allahu zai je sati ga yadda alifin yake qa'imun bi zatin lahi lanjayen ga yin da aka ciro ga ma'anansa ga abin da ake nufi Allah ya kula da shi guri kaza lanjayen kaza ne hakurin anan Allah ya tare sunansa dubu da kaza anan aka tare Qur'ani anan aka tare kaza shi yasa ya zama ismul jalala suna ne zai iya zama na'ibin wasu suna wani sunan ba zai iya zama na'ibi a kansa ba uwar jalala ana aka gyara idan an sa mi'ara ya zama Allahu ya dauki kaza sai ya kai ka wata uku Allahu kurin kana karatu sai ka gaji ka ka rasa ma a ina kake allazi la ilaha illa huwa to ya iye ka karatu abin da ya faɗa a fadar Allah idan an je lahira yadda ka san ibn arabin yana fadan haka yake magana eh da ya dinga magana a shiga fadan Allah kurin sai ka ga ai wani labarin ma tun da kake baka ji ba sai da ya gaya mana akwai inda za a tare ku get ɗin Allah wanda za a zauna shekara dubu ga binciken da za a maka a fadar akwai get ɗin da za a je shekara dubu biyu akwai get ɗin da za a tsare ka dubu uku akwai get ɗin da shekara dubu hudu guri kaza za a ma bincike shekara dubu da kaza guri kaza da ya zo fassara wazakirhum bi ayyamin lahi ya dinga bi wannan kurin za ka dinga bi sai ka gigice ya higa kan wannan annabin ya yi magana abin da ka gane ka gane abin da ba gane ba to hutuwatul makiya yana nan yaran nasa ya fi ƙarfinka sai waliyai waliyai waliyai irin sa shi ne yayi tafsirin qur'ani bil qur'ani mun nema mun nema har yau ba mu samu ba da nemar ya kai nema na matsa dole na hakura a sha hana buga shi kai tun 1953 an daina wanda suka mallaki littafin a ƙasar nan mutum hudu ne ɗayan garin ƙoƙari na je ‘ya'yansa suka hana ni ɗayan baya zama a ƙasar nan ibrahim salim baya zama kuma bai ma san mu ba biyun an mallake su ne ɗaya a oyo ɗaya a legas su hudu ne iya littafin da aka buga ma kwaya hamsin ne a duk duniya nigeria suke da kwaya hudu ɗaya yana gidan man nasiru kabara suna yau ne gobe ne suka hana shine wanda na je za a buɗe ma na ganshi ban ganshi ba futuwatul makiya bayan yayi yayi tafsirin qur'ani bil qur'ani da mujalladi saba'in shine ake kiransa da tafsirul kabiri na waye sai a ce na ibn arabi al-haytami to da ka ga wannan tafsirin wannan karatun namu da ba zai yoyi ba kullum aya ɗaya zan dinga fassara muku a tashi aya ɗaya ya yi ku za a kawo kanakanci za a kawo likitanci za a kawo hanyar kusancin Allah za a kawo sirrin da za ka yi da aya ɗayan ya yi ga sai a tashi kurin ya isa kai karatun ma Allah ba zan muku ba yo zan yi gala da wani abu da ya dame ni kurin shi yasa Allah ya hana dan da na samu wannan littafin na bar ku da na ba kaban sa ni ma na tafi ai wani da yana maka wani karatu a nan ai sai ai ni za kurin a yi gafadar manzon Allah to akwai abin da Allah ya hana daga baya kuma muka jima'a he madabakar ne suka hana saboda in dai an higa wannan layin to ai mutane da yawa kuma za su zama waliyan Allah to mai wannan fa yanzu ake zagi ba ana jahili ne ana kaza ne littafinsa yanzu wanda muke da shi a nan gida tafsirinsa karami na da shi ne mujalladi biyu a ara ma ka je kai nazari ka gane waye ibn arabi duk wannan karatun na tafsirin ba za ka sai ka ji ba qur'ani kake ba kurin mun bi dole ka hakura an karanta wannan ayan ba yi ba zai shiga wani layi ya fassara su har ka gama karatunka izu 60 ba za ka san qur'ani kake ba mujalladi biyun shi na mallaka ne nazari na bari shi ma da naga yafi karfi na na ajiye shi a gefe kurin eh ko ina ana baya fasaran kul huwallahu kurin Allah ne yayi kaza yayi kaza yayi tauhidi a ɗayan tahiya ce ko ba yi bane an fara labarin annabi Musa sai ka ji kuma ba nan Musa zaka tarar ba kuma wani tauhidi zaka ji ilimin naka ma da ka sani zai bace kullum nake wannan barin bari yo abin da ka sanin ma kwalkwalo ka za ta bari to wanda ya kama da yi sai tafsirin abdulkadiri jilani ka je mujalladinsa biyar ne nema ka yi nazari ka gani ka san waye abdulkadir jilani kana higa tafsirinsa zai nuna ma ana maganan kurin manzon Allah zai girmama in Allah ya magana annabi zai girmama in Allah ya magana sai ka rasa ma wai ni a ina nake su sun san inda suke kai ne baka san inda kake ba wayannan ba mu ga ai ai mutum ya zo labarare ba ma nuna masa wayannan sai a barka kana ta bude ido kana haka ka duba sirri ne mu ma mun boye to ko ka san sai mu barka kai dan duniya ne ka je kai ta neman abin da ya dame ka wa'annan na bayin Allah suna nan amma mun gani Allah ne kai sai a nuna ma su ka gani in yayi magana yayi magana sai ya ce la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim haka Abdul Qadir Jilani yake faɗa yace a barwa Allah ikonsa in Allah ya maganar azaba sai ya ce subhanallahi wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim إيه سبحانه عظمه بذاته إيه يعرف نفسه حق معرفته ألانا أن نفسه لا نعرفه إن دي يكي أكو إن دي نبينا تيوا ويحذركم الله نفسا أدك أرجلان يتي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي شي كينا سيفي يقبا سبا الوان إيه مغانا وانا نا الله أجبه لنزا يكي لا حول ولا قوة كي يا كجي الله يتي كي كي يعني in ka ce na kiyaye kamar ba na da dibi sai ka ce la hawla wala quwwata illa billah to shine kiyayewa shi man yanzu yanzu dane zai uba faɗa misali kai kul baba na ba zaman magana bane kurin kurin ma za ka gudu ka gudu to su irin wannan sun san Allah to ku duba littafin wato alƙari jelani tafsirinsa mai mujalladi biyar daga baya sannan ku duba na ibn arabi mai mujalladi biyu ku duba na sayyidul kutub tafsir alqur'ani yace fi zilal alqur'ani an fassara qur'ani aina a inuwan alqur'ani ba hadisi shi a inuwan qur'ani aka fassara qur'ani a qur'anin ake to a inuwan an fassara ta sayyidul kutub ne wani malami ne sai da aka daure shi wali ne na Allah amma almajiran sun zo yana bursuna an zo gana yi za a gana da yi sai ka zo da alƙalami da biro sai ya ce to dai dan kar mu ba Allah haka yi to sirrin zai fito fili rubuta muna aya na kaza qur'ani kaza sai ka rubuta aya sai ya fassara ma aya hudu biyar shida yana fassara yana baka shifta kana rubuta sai ka tafi da haka aka rubuta tafsirin zilalul qur'ani mujalladi bakwai ne amma yahu mujalladi talatin eh a- yana yana kurkuku ya fassara qur'ani da wannan to wayannan bayin Allah wanda ya san su ya san su wanda bai san su ba ya yi hakuri a hankali ya san su kuma duk wanda ya san su sai ya rena kansa ibn arabi sai da ya wallafa littafi ɗari uku tohidinsa kurin abin da muke so tohidin ibn arabi da ya yi a gane Allah wallahi ya yi heka jihadi eh kamar yadda abu hamid da gazzali ya yi nasa na haddace na abu hamid da gazzali ibn arabi da na yi ga nasa kasa haddacewa ne yadda yake nuna mutane Allah ga yadda yake ya ware tanzihin lahi ya ware kudura ya ware irada ya ware ilmu ya ware alhayatu ya ware alkalamu ya ware albasaru wayannan kalma guda bakwai da wa- ya ware su yayi bayani a kansu to ina gaya ma ya fi karfin yaro babban ma sai ya dage za ka ga cewa ibn arabi shi ya fi kowa sanin Allah a zamaninsa kuma aka ce mahaukaci ne kuma ya faɗi maganar da a zamanin ba wanda ya faɗa a haƙƙin Allah irinsa to saboda haka abin da baka sani ba ko mutum ya ka baka labarin abu da shi ba kyautu ya ka ƙaryata ba malaman abin da suka faɗa a haƙƙin- haƙƙin ibn arabi akwai magana sai da na rasulullahi ya mana magana akan yahudu fa da nasara haka ne ibn arabi ba ba yahudiya bane ba ba na tare ba ne malami ne waliyin Allah yarjajjen Allah annabi ya ce bani isra'ila in sun ba ku labari la tukazzibuhum wa la tusaddiquhum kada ku ƙaryata su kada ku gaskata su sai ku ƙaryata su ya zama gaskiya ku gaskata su ya zama ƙarya yahudu ma amma danga haka ina wannan wali kuma sai ka masa mummunan magana to mu je ga ɗaya da rabi yayi a samu ayan da za a dan tsaya ko sai mu ci gaba da karatu me kake cewa ina ka tsaya na فلله الآخرة والأولياء to dai akan wannan ne muka faɗaɗa muku wannan bayani ko Na'am.
eh to wa kam min malakin nan ai sai mu tashi وكم eh sai mu dai nan ai nasifi ne ko Eh, yawa ala ba da gafara dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
ai wa annabi salati 11 Allah ya ƙara annabi daraja bismillah da kulwa kafa uku uku yadda muka zauna a nan Allah ya tara mu a gaban manzon Allah Sallallahu Allah ya mana arziki da san manzon Allah Allah ya fahimtar da mu manzon Allah Allah ya sa mu zama hadaman manzon Allah Allah ka sa mu zama masoya masoya manzon Allah kuma Allah ka haɗa kan musulmi guri ɗaya yadda muka zauna a nan a tara ma gaban manzon Allah bisir al-fatihatul kitabi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت أحد الصمد الذي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك من آخر يا أهل الملك يا أسماء يا أسماء يا أمام يا سميع يا غافي يا رب يا شهيد يا الله يا والد يا ظهور يا أهلهم يا قابل يا باسل يا حي يا قيوم يا علي يا عزيز يا ولي يا ذي الحميد يا غني من ناصر يا رب يا عزيز يا هدي يا هو الفاضل يا قهير يا لطيف يا قادر يا كبير يا مهي يا منيس يا نعم المولى من فوز يا كريم يا مجيد يا قيوم يا جد يا فاعل ما يريد يا كبير يا مجيد يا حنان يا منان يا خيام يا رزاق يا صادق يا وارث يا رب يا هدي يا قادر يا ذو الجلال والإكرام يا بر يا مالك يا سيد يا جلال والإكرام يا لا لا يا ظاهر يا باطن يا ذو الجلال والسلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا من كبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا من بيد هذا يسوى لا لا لا يسوى هذا الوجود يسوى لكل موجود سر هذا الوجود يسوى لكل موجود فلا تنتظر بهذا من الايمان وتاثيرنا القران جنات نورا نعيم ونورا نذر ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء الفاتح يا جماعه نعم الولا الله يبارك لنا قال فرمان من الله